بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan dare wanda shine daren juma'a daren 17 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan afrilu shekarar miladiya 2024 a daga wannan masallaci na masallacin gidan Alhaji tsoho marigayi Allah ya gafarta mishi inda za mu ci gaba da karatunmu da muka saba na ma'alimus sunna annabawiya wannan shine darasi na 46 a cikin wannan littafi insha Allah bayan dogon hutu da muka yi tun daga cikin watan Sha'aban har zuwa Ramadana sai kuma yau Allah madaukakin sarki ya kaddara mana dawowa muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ara mana rayuwa da lafiya har muka samu damar dawowa wannan karatu mai albarka insha Allah ubangiji Allah ya samu dace idan ba a manta ba muna cikin kitabul imani bil qadr za mu tashi a babi na shida inda malam yake faɗa a shafi na ɗari da arba'in inda ya ce babu kulli mauludin yuladu alal fitra babin da ke bayani akan cewa ya tabbata a sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa duk wani mutum da za a haifa ana haifansa ne alal fitra akan fitra mecece alfitra wasu malamai suka ce alal islam za a haife shi ne akan musulunci kame da Allah yake cewa fitratallahi allati fatara nasa alaiha wasu na fasara fitra da cewa musulunci ko kuma ɗabi'a lafiyayya kame da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin iyad ibn himar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a hadisul qudsi inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina akan miƙaƙƙiyan hanya kullahum gabaki ɗayan su annabi ya ce Allah ya ce fajtalatuhumush shayatin sai shedanu suka dinga fusgar su an dinihim suna raba su da addinin su haka yazo a cikin musannab abdurrazzaq da kuma al'ahad wal masani na, na ibn abi asu wasu kuma suka ce alfitara kamar yadda maziri yake cewa ya ce hiya ma ukhida alaihim fi aslabi aba'ihim shine wannan alkawarin da aka ɗauka da mutane cewa za su ba Allah tun suna jikin tsatsan iyayensu yana ishara zuwa gaba dan Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah yace shahidna qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina aw taqulu inna ma ahlaka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim zuwa karshen ayoyin a cikin suratul araf Allah yace wato ka ambatan musu cewa a Allah ubangijinka ya dauki alƙawari mutane sun amsa wannan alƙawarin lokacin da ya fitar da su gabaki daya daga jikin annabi Adam a cikin hadisi ya tabbata cewa Allah madaukakin sarki bayan halicci annabi Adama ya sa hannunsa ya taba gadan bayansa sai dukkan zuriyar annabi Adamu suka fito a wajen shine Allah ya musu wannan tambayan ko yayi mana wannan tambaya gabaki daya alastu bi rabbikum sai duka muka ce bala lalle kai ne ubangijinmu wannan ainihin wato a sheda ita ce alfitra inji wasu wasu kuma suka ce a ma ƙuddira lilmar'i min sa'adatin au shaqawatin abinda aka ƙaddara wa mutum na tsira ko taɗewa shine fitararsa wato wato kenan fitarar biyu ce akwai fitara alal iman akwai kuma fitara alal kufuri jo su malaman wasu kuma suka ce a ma huyyi alahu abinda aka shirya zuciya na tana shirye ta karɓi gaskiya tana ce ta karɓi duk abin da aka gaya mata a wallahu alam wannan ya daga cikin fitorin da malamai suka yi ma alfitra a nan wajen sai malam yake cewa a an abi hurairata qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa illa yuladu alal fitra face an haife shi akan fitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani iyayensa guda biyu sune suke karkatar da shi daga fitra su mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasari ko su mai da shi ba majusi sai annabi ya ce kama tun taju albahimatu bahimatan jama'a kamar yadda wato akuya ko tinkiya take haifan akuya ko tinkiya jama'a wadda take ta cika dukkanin halittunta annabi ya ce hal tuhisuna fiha min jada'a shin kuna iya ganin wani abu na yankewa kunne da ita kamar yadda ake haifan lafiyayyar yar akuya da dukkanin gabobinta cikakku kunnanta bai yage ba lebanta bai yage ba to haka ake haifan dan mutum da cikakkiyar dabi'a ta yana shirye da ya karbi imani kamar yadda daga baya ne ake iya yagawa akuya kunnanta ko a tsaga mata hancinta to haka kuma daga baya ne ake iya kautar da mutum daga wannan fitara a maishe shi zuwa ainihin wato wata hala daban thumma yaqulu abu huraira sannan sai abu huraira yake cewa in ka so ka karanta faɗin Allah fitratan lahin latifa taran nasa alaiha cikin sautin rum wani hadisi kamar da muka ambata bukhari da muslim sarwaito shi yana tabbatar da kaddaran shi ma cewa tun kafin halicci mutane allah ya halicce su a bisa kaddara cewa ga ɗabi'arsu babun ga wani babi allahu a'lamu bima kanu amilina allah shi yafi mutane sani shi yafi kowa sanin abin da mutane za su aikata idan sun zo duniya وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتي سئل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da makomar ƴaƴan mushrikai mutum yana yana cikin kafirci sai ya haifi ƴaƴa kuma ƴaƴan suka mutu basu riski imani ba basu riski balaga ba ina matsayin su faqala sai annabi ya ce Allahu in khalaqahum a'lamu bima kanu amilina shi Allah a sa da ya hadace su yafi kowa sanin me za su aikata shi ma wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim ah wannan hadisi yana nuni zuwa ga Allah madaukakin sarki ya san me za su inda ma sun girma ya san za su imani ko ba za su imani ba kamar yadda ka san nazair irin na waɗannan an umarci mutane da su tashi su nemi imani su tashi su nemi shari'a amma kuma Allah shi ya san za su dace ko ba za su dace ba kamar da aka umarci mutane su tashi su nemi arziki amma Allah ya san za su yi wadata ko ba za su yi ba rashin wadata ko samun sa yana cikin kaddara Allah amma tashi da a tashi a nema wannan umarni ne da Allah ya mutane su tashi su nemi abin da za su haka nan ajali Allah ne ya san yaushe wani zai mutu yaushe wani zai mutu amma da haka aka yi umarni da a tashi a nemi kare lafiya idan mutum da lafiya ya tashi ya nemi magani amma Allah ne ya san cewa zai warke ko ba zai warke ba haka nan noma Allah ne ya san me za a samu a nan damuna za ta yi kyau ko ba za ta yi ba amma aka umarci mu da mu tashi mu yi shuka mu yi noma mu yi feshi mu yi kaza mu yi kaza haka nan ƙoshi Allah ne ya san loma nawa zaka cika koshi amma kai da umurce ka da ka ci abincin da nazair irin waɗannan suna nan da yawa kamar da Allah yake faɗa yake cewa huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum Allah shi yafi sanin ku fiye da kan kanku tun sa'an da ya halicci annabi Adam shi uban mutane gabaki daya sanda iz ansha'akum min al-ardi sanda ya halicce ku daga ƙasa da kuma a karo na biyu wa iz antum ajinnatun kuma tun kuna matsayin yan tayi fi butuni ummahatikum a cikin mahaifar iyayenku Allah shi yafi kowa sanin komai da zai faru da kowa to amma dangane da su ƴaƴan mushrikan kamar da zamu zo mu ji a hadisi a gaba Allah madaukakin sarki ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƴaƴan da suka mutu sawa'un nan musulmai ne ko ba na musulmai ba wanda suka mutu basu balaga ba dukkanin su ƴan aljanna ne kamar da yake cikin hadisin kissar zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da malaika jibril ya dauke shi ya tafi da shi ya kai shi wasu wurare ya gani daga ciki yace ya ga wani dattijo a ƙasan wata bishiya kewaye da shi yara suna karatu yana koya musu karatu da ya tambaya wane ne wannan dattijan sai aka ce annabi ibrahim ne alayhi salam yaran fa sai aka ce mishi innahum auladun nasi ƴaƴan dukkanin mutane ne idan suka mutu suna kanana wallahu alam malam ya sake cewa babu jaffal qalam bima anta laqin babun da ke magana akan cewa alqalami ya riga ya bushe akan abin da mutum zai samu an imran ibn husayn qala qala rajulun ya rasulullah ayari ayurafu ahlul jannati min ahlin nari wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah shin ana iya bambance suwaye yan wuta an riga an bambance suwaye yan wuta suwaye yan aljanna qala na'am nabi ya ce kwarai kuwa qala mutumin ya ce falima ya'malul amiluna to in tunda haka ne suwane ne me yasa ake shan wahala aiki ai da koyo kowa sai ya shantake ya jira abin da aka kaddara mai a littafinsa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun ya'malu lima khuliqa la aw lima yuyassaru la a a a tashi a ci gaba da aiki kowa yana yin aiki ne gwargwadon abin da Allah ya halicce shi dan shi ko gwargwadon aikin mutum zaka ga ya karkata zuwa ga abin da yake jin saukin aikatawa to alama ce zuwa ga ina ya fuskanta kaga anan ya kamata mu kula da wani abu shedan yakan yaudari mutane su riko da bangaren hadisin su ki riko da ɗayan bangaren kamar yadda wannan mutumin ya tambaya duk mutane da aka faɗa wannan hadisin sai su ga cewa to ai shikenan ba sai sun yi aiki ba bari su jira kaddarar su to ita kanta shi kanshi rashin yin aiki yana cikin kaddarar ka hatta kaisu wal ajazu har kwazo da rauni duka a cikin kaddarar ka ne abinda aka umurce ka shine tashi kai aiki kamar yadda muka ji abinda aka umurce ka aka umurce ka tashi kai noma tashi kai kasuwa tashi kai aure da haka zaka samu zuriya da haka zaka samu abinci da haka zaka samu dukiya amma ba za ka zaura ka ce to tunda Allah ya kaddara duk wani baki akwai abincin da zai ci ba zai mutu ba sai ya gama cin abin da Allah ya kaddara mai bari in samu dai ko in zauna in jira abinci na ai ba wanda yake wannan tunanin duk wani mutum da Allah ya kaddara zai haifi ƴaƴa to Allah ya riga ya hukunta wani da wani da wani yayin da su wuce tsadan shi ne da haka ni ba ruwana ka ce ba za ka yi aure ba ba za ka nemi zuriya ba ka zauna kawai kana jira akwai akwai da za ka taɓa samun ƴaƴa ba ka taɓa samun ƴaƴa ba haka za ka mutu babu ƴaƴa saboda ka duk wanda yake so ya samu ƴaƴa dole sai ya yi aure sannan ya ya tara da iyalin sannan ya addu'a Allah ya karɓa ya ga dama ya halicci ƴaƴan sai Allah ya ga dama kai iya naka sauran shine na Allah to haka haka hadisan suke nunawa abinda kaga mutum yana kwazan yi to yana daga cikin alamun abinda Allah ya halice shi dan shi kenan wani Allah wani Allah ya halice shi dan alqur'ani zaka ga da kwazan hadda wani Allah ya halice shi dan boko dan ya zama likita zaka ga yana da kwazo wajen karanta physics da chemistry in aka zo jam sai ya fi kowa ci wani Allah ya halice shi don ya zama wato jagora za ka ga tun da wuri yana da ƙwazo a harkar siyasa da shiga da fita har ya kai inda Allah ya kaddara mai wani kuma Allah ya halice shi a cikin 'yan zaman banza ne sai gan shi da lalaci kowa za ka ga abinda Allah ya halice shi don shi to za ka ga yana tafiya gwargwadon abin sai ya ji an sauƙaƙa mishi yanzu yadda kake ganin wahala aikin soja wanda Allah ya yi shi don ya soja shi bai jin wahalar zuwa ya yi wannan training na soja a NDA shekarar biyar ya wuna a rana ya kwana a cikin ruwan sama ya kwana a kwata a dake shi a kwala mai kwalba a kai ya karye ya warke har sai ya gama kuma baya jin damuwa kuma ba zai gudu ba kuma ƴan uwan shi ko ƴan shi sun je mishi ziyara zai na musu cewa ai babu kuma karatu na tafiya lafiya da wani ko bai taba iya kwana a wannan wajen ko so ɗaya ba haka wanda Allah ya yi shi dan ya zama direba yanzu da muke magana nan yana hanyar Lagos duk rugutsumin da ke ka hanyar nan baya jin tsoron shi asuba na yi kuma ya isa ya isa birnin Iko kuma jibu sai ya kwana kafin ka ankara yana mai duguri haka yake duka rayuwar shi bai jin wahala komai to fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu to haka a ibada ma idan mutum mumini ne Allah ya yi shi dan imani Allah ya shi dan ya mutu ya tsira sai ga ayyukan imani ba sa mishi wahala sallah akan lokaci karatun alqur'ani halattar darussa yanzu ga da azumin nan da aka ce an daure shedanu amma da haka wani wani bai ashan nan da ake yi ba wani ko su ɗebe ba ana an ɗaure shaɗanu amma shi ya zama shaɗanin kansa da an ci abincin nan na buɗe baki kawai sai ya shanta ki sai ce wallahi ya gaji ba zai iya ba saboda Allah bai halice shi don wannan ba wani ma bai azumin kafiri ne shi bai azumin ma gani yake yi banza aiki sha ba zai iya awa uku bai ci abinci ba amma kai ka wuni baka ci komai ba dan Allah ko baka jin wahala baka jin nadama a'a kana jin cewa ma wannan aikin yana kusantar da kai ne zuwa ga Allah sanda za ka sha ruwa kana jin daɗi lissa'imi farhatani to haka haka Allah ya tsara wannan rayuwar shi sa kullun ka dinga addu'a Allah ya sa ka cikin masu imani Allah ya sa ka cikin nagartatu don ba iyawarka bace kullun ka dinga addu'a in ka samu kanka a cikin nagarta kada Allah ya zamar da kafarka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik saboda yin Allah ne iyawarsa ne dukkanin mu bayin sa ne yadda Allah ya ga dama haka zai da mu kamar da Allah yake cewa qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlikal masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a in Allah ya so gabaki daya duk wanda yake duniya in Allah ya ga dama ya sashi a wuta wai sai ya ce Allah ba haka ba sai fara kwantawa da isa ɗan maryamu da mahaifiyarsa da ake ganin su wasu mutane na musamman waye isa ya Allah wato magana ko ya ba Allah baki ko ya tumu Allah idan Allah ya ce duka kona su zai da mu ga baki da mu ba wanda isa to haka wanda Allah ya ba shi imani yin Allah ne wanda Allah ya sa shi cikin kafirci yin Allah ne Allah ka tsare mu daga kafirci malam ya ci gaba da cewa wa an abil aswad ad-da'ali qala qala li imran ibn husayn abul aswadi du'ali yake cewa wata rana imran dan husaini ya so ya gwada ni sai ya ce mun ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yakdahuna bihi kai abul aswad zalim ibnu amr me kake gani game da ayyukan da mutane suke yi suke shan wahala alkada ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan wato wannan faɗi tashin da ake na neman abinci na neman lahira na neman duniya na gwagwarmaya kowa ka ganshi hajaran majaran cikin wahala wai wannan ayyukan da mutane suke yi a shay'un qudiya alaihim wa ma ba alaihim min qadri ma sabaqa wai wani abu ne da Allah ya riga ya gama rubuta wannan wahalar da muke sha cewa kowa sai ya sha wahalar da Allah ya rubuta mishi aw fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyu ko ko kawai kowa yana yi ne dan da je game da abin da zai game da shi abin babu kaddara a ciki wa sabatatul hujjatu alaihim suna yi ne saboda hujja da aka yi ko musu fa qultu bal shay'un qudiya alaihim sai ni wato abul aswad na ce mishi a'a wani abu ne da aka riga aka kaddara musu ga baki dayan su wa maza alaihim kuma an riga an zartar fa qala sai yace afala yakunu zulman to ba ka ganin zalunci ne abin kowa ya aikin shi mana ba tare da takaddara ba in ya so kowa a mai hukunci da aikin da ya yi ƙala abul aswad ya ce fafazi'itu min zalika faza'an shadidan sai na firgita firgita mai tsanani na ji sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana irin wannan kwaribi wa qultu ce kullu shay'in khalqullahi wa mulku yadihi duk abin da ka gani halitta Allah ne mulkin Allah ne fala yus'alu amma yaf'alu ba a tambayan Allah game da abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna su bayi su ne abin tambaya ba wanda ya ce Allah dole sai wani ya shiga aljanna ko bai kamata wani ya shiga wuta ba ko wani yayi aiki ko wani bai yi ba ya Allah ya haka ya kai haka ba wanda ya isa ba wanda ya ce ma Allah wannan tambaya fa qala li sai Imran ya ce mini yarhamukallah Allah ya ji kanka wallahi inni lam urid bima sa'altuka illa li ahruza aqalak yace dama na tambaye ka ne dan na gwada ka ba wai dan nayi imani da wancan magana bane inna rajulaini min muzaina ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama imran ya ci gaba da cewa wasu mutane cikin kabilan muzaina sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yakdahuna fihi ya manzon Allah me zaka ce game da aikin da mutane suke suna shan wahala a shay'un qudiya alaihim shin wani abu ne da aka hukunta musu wama ba kuma aka zartar fihim a cikin su min qadarin qad sabaqa na qaddara gabatacciya aw fi ma yastakbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa sabata alhujjatu wa sabata alhujjatu alaihim ko ko aiki ne suke wanda babu qaddara a cikin shi sai dai kowa gurgurda abin da ya fahimta da abin da Allah zai mai hujja da shi a nan gaba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba haka abin yake ba bal shay'un qudiya alaihim wa madafihim al'amari ne da aka riga aka hukunta aka zartar wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jal karanta littafin Allah gashi nan da Allah yace wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantse wa nafsin kuma da dukkanin rai wa ma sawaha da wanda ya kirkiri ran Allah kenan idan aka fassara wanda suke ganin cewa ma anan bi ma'ana man wasu kuma suka ce a'a ma mastariya ce wa nafsin wa taswiyatiha ina rantsuwa da rai kuma ina rantsuwa da aikin yadda na tsara ran inji Allah Allah ya ce fa alhamaha fujuraha sai Allah ya bayyana maran fujuraha abinda zai karkatar da ita wa taqwaha da abin da zai zama zai tsare ta abin aikin kirki da aikin da ba na kirki ba aka bayyana mushi ma ya ati wa ma ya daru a alhamaha anan malamai suka ce al-ilham bi ma'ana ma yakhluquhu Allah fi nafsi aw fi qalbi min ihsasi abinda Allah ya halitta a cikin zuciyar bayi na jin na tunani na fahimta na iya bambance meye mai kyau da mummuna tun daga abin da kake iya ganewa a ɗabi'ance da abin da kake ganewa a karance akwai abin da a ɗabi'ance an san mara kyau ne ba ka buƙatar wa'azi kafin ka san mummuna ne alal misali kisan kai sata duk waɗannan da ire-irensu a ɗabi'ance an san ɓarna ne babu wata al'ummar ɗan adam da ta yarda cewa abu ne mai kyau duk wanda ya a cikin wata al'umma ko da babu wahayi ana kallon shi a matsayin mutumin banza wanda bai kyauta ba akwai abin da kuma sai an zo an yi a karatu sannan ake ganewa to Allah ya sa wa kwakwalwa da zuciyar mutum hankalin bambancewa din kamar da Allah ya ce ne wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishuna kaga ba wai wahayi ne aka mata irin na annaba ba a ilhama ce Allah ya kimsa wa kudan zuma tunani da wayau da dabara da sanin makamar yadda za ta yi wannan aikin. To haka Allah ya kimsa wa ɗan adam tunani da wayau da dabara da sanin makamar bambanta abu mai kyau da mummuna. Iri ɗaya ne, wa auha rabbuka ila nali da kuma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ina fata mun gane wannan. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko da yaushe saboda wannan ka'ida da Allah ya ambata kamar da yake cikin sahih Muslim a wata riwaya kuma ta al-Imam Ahmad ya karanta wannan ayar ne ma sannan sai ya addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana abin da zamu dinga yi Allahumma yace ya Allah ati nafsi taqwaha ka baiwa raina ka baiwa zuciyata tsoranka nagartar da kake so ta samu wa zakkiha Allah ka tsarkake ta anta khairu man zakkaha kai ne mafi alkhairi mai tsarkake zukata anta waliyuha kai ne majibincinta wa maulaha kai ne mai gidanta wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita yin ta a cikin tahiya a cikin doguwar addu'a dake cikin sayyid muslim Allah ya samu dace malam ya sake cewa wa ana Aisha ummul mu'minin qalat du'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila janazati sabiyyin min al-ansar wata rana an gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa jana'izar wani yaro cikin matasa kananan yara cikin yaran al-ansar da haka ana ma yara jana'iza kenan gashi annabi da kanshi ya je yayi fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah bayan da ya dawo kenan ja Aisha tuba li haza wannan yaron ya more usfurun min asafiril janna zai zama dan tsuntsu cikin tsuntsayen aljanna ya ta shawagi abinsa lam ya amali su'a bai dauki alhakin kowa ba wa lam yudrikhu bai ma riski balaga ba ba haka muke bin mallaci a ce ai wannan da ya mutace ai ya huta da aljanna ne wani mutace ai dan wuta ne mun riga mun gama kai mutane wuta da aljanna mun shiga gaban Allah Allah ka yafe mana Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli amma mutane ba su jin magana wani ma Allah ya ce dan wuta ne ko annabi ya ce dan wuta ne mutane su ce wallahi ba su yadda ba ba za su taba yadda ba su suke cewa wani dan wuta wani dan aljanna suna shiga gaban Allah to Aisha ta samu kanta a cikin irin wannan sabid da baka sai annabi ya ce awa ghairu zalika ya Aisha da dai kin faɗi wani abin ba wannan ba kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri wata rana ya ce annabi ya raba ya raba abubuwan da yake rabawa sai bai ba wani ba sai Abu Sa'id ya zai manzo Allah sai sun ya ce ya manzo Allah ga wani ba ba shi ba kuma ni ina ganin mumini ne annabi ya ce ko dai musulmi kake ne ce a ni ina ganin mumini ne ce ka dai bar shi a musulmi na baya son mutane suna azarbaɗi suna shishigi wa al'amarin Allah ka tsaya inda waya kifa inda amrihi inji mai ahalari ko wannan ka tsaya da muhimmanci ba waya kifa inda amrihi wa nahi ka tsaya inda aka umurce ka da inda aka hana ka ka tsallaka yace ya Aisha ke Aisha tsaya ki ji inna Allaha khalaqa lil jannati ahadan Allah ya riga ya halicci ma aljanna yan aljanna khalaqahum laha dan su yayi ta dan ita yayi su wa hum fi aslabi abai ya ayyana su tun suna jikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin-nari ahalan ya hadace yan wuta dan wuta khalaqahum laha wa hum fi aslabi aba'i ya riga ya halice su ya ainihin wato halice su ya ce yan wuta ne tun suna jikin watan iyayensu tun suna tsatsan iyayensu ba kamar duniya bane da za a ce an gama ba ku admission a makaranta yan secondary ko yan jami'a amma kowa ba a san ina ne wajen kwanan shi ina ne wajen zaman shi a aji yaushe zai graduating da wani class zai graduate duk ba a sani ba sai kun shigo ku ta duba dube wannan ya zauna can wannan ya zauna can da ku da malaman da hukumar jami'a ba wanda ya san wurin zaman kowa to duk da kake ganin mutane din nan kowa da ka gan shi a duniya Allah ya san dan me ya halicce shi me ya makomarsa dan wuta ne shi ko da aljanna Allah ya sani Allah ka tsare mu daga wuta Allah ya san yaushe za a halicce shi yaushe zai mutu in ya mutu wace irin wuta za a saka shi shin zai fita ko ba zai fita ba duka Allah ya sani tafsilan mu ne kawai muke buga bugen mu kuma Allah bai sanar da kowa ba bai sanar da kowa ba sai wasu zababbun mutane da Allah ya ware ya ga wa annabi cewa da wani da wani da wani dan aljanna ne da wani da wani da wani dan wuta ne Allah ya ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda ya wahayi ya ambata irin na fir'auna an na riyar duna alaiha alaihim menene guduwar wa'ashiya irinsu waɗanda Allah ya riga ya faɗa tabbat yada abila habin wata to irin waɗannan su ne aka sani amma mutane kake ganin sa haka Allah ne kada ya san ina taimako musu annabi ya gawa Aisha wannan zancen to gashi kuma mun ce a ya zo a cikin hadisin Bukhari wani hadisi ya cikin sai Muslim ya zo a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƴaƴa ƙanana da ke makaranta Annabi Ibrahim alaihi salam dukan sai aljanna ne ya aka kuma anan Annabi ya ce ma Aisha ta kiya bakinta to mu lura kaga na farko ba ce mata yayi ai ba ai dan wuta bane yace ki daidai na faɗin wannan magana ke dai ba ruwanki wannan malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne don ya hana mutane wannan azarbabin saddun zari'a saboda kada zaran sun ga wani ya mutu irin mutuwar da aka ce ta aljanna ce su dinga ayyanawa an ce yara yan aljanna ne to amma ba a yadda ka ayyana akan wani ba an ce wanda ya mutu a jihadi dan aljanna ne ba a yadda ka ayyana akan wani ba an ce matar da ta mutu a gun haihuwa ya aljanna ce ba a yadda ka ayyana akan wani ba an ce wanda aka kashe shi bisa zalunci akan dukiyarsa ko addininsa ko iyalansa dan aljanna ne ba ya daka ayyana ba an ce wanda ya fada rijiya ko gini ya rusa ya rushe da shi ko ya mutu a gobara duka ‘yan aljanna ne ko amma ba a yadda ka ayyana ba sai dai ka faɗi umumi ka ce an Allah ya ce ko annabi ya ce masu mutuwa iri kaza ‘yan aljanna ne da muna mushi fata aljanna wannan ta daga cikin fasara mafi kyau da aka yi wajen wasu kuma suka ce a wannan ya fa an faɗa ne annabi ya faɗa haka ne a lokacin kafin a sanar da shi matsayin yara ɗin to kaga wannan ana buƙatar tarihi wanda yana cewa wannan abin ya fara faruwa kafin wancan wanda kuma babu wannan tarihi sannan kuma wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana koya mana ladabin daina gaggawa ne wajen yin hukunci akan komai Aisha ta yi gaggawa yin wannan hukuncin da zaran ka ji abu ba kai ba a hankali a salama ba kai maza ka ce ai kaza ne ai daidai ne ai ba daidai bane ai sunna ne ai bid'a ne ai bata ne ai shirya ne ka zama fita'anni as-salama ka dinga bi sannu sannu abinda annabi yake nawa Aisha kenan wannan ko bayan waccan fasara babu shakka akwai wannan hikimar a cikin haka saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa tantance wani da wani dan wuta ne ko dan aljanna ne wannan kaddara ne a wurin Allah babu wanda ya sai sani sai wanda Allah ya sanar shi illa man irtada min rasulin kenan yana cikin gaibi abinda Allah bai sanar da mutane ba sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da manzon shi alaihi salatu wassalam malam ya ƙara cewa wani abdullahi ibn amrin kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan amru dan as Allah ya ƙara masa da yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin lalle Allah ya halicci halittunsa a cikin jahilci shine fi zulmatin wato ba san Allah ba kamar yadda Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a fa alqa alaihim min nuri sannan sai ya wurga musu hasken shi wato shiriyar sakira faman asabahu min zalika nuri aitada wanda duk wannan haske ya, ya same shi Allah ya taimake shi ya bi hasken ya bi shiriya alqur'ani da aka aika da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiriya wa man akhta'ahu wanda duk ya kuskure ya kibi dalla sai ya wanzu a cikin bata falidhalika aqulu dan haka nake cewa jaffal qalamu ala ilmin lahi wato alqalami ya riga ya bushe a bisa ilimin Allah Allah shi ya san abin da zai faru da kowa Allah ka dare mu daga tabewa wannan riwaya Imam Tirmidhi ce wa an Umar ibn al-Khattab kala lamma nazalat hadhihi al-aya Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa yayin da Allah ya saukar da fadin sa faminhum shaqiyyun wa sa'id a cikin su akwai matsiyaci a lahira mai tsiya shi ne ɗan wuta kenan Allah ka tsare mu wasu idun akwai kuma wanda zai tsira Allah ka samuna cikinsu umar ya ce sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan aya sai na ce ya rasulallah ya nabiyallah na ce ya annabin Allah fa alama na'mal to aikin me zami tunda an riga an ce bangaren mu ƴan wuta ne bangaren mu ƴan aljanna ne qala kad furiga minhu an riga an gama komai au ala shay'in lam yufrad minhu ko ko zamu aiki ne akan abin da ba a gama ba qala sai annabi yace bal ala shay'in qad furiga minhu ku yi aiki amma akan abin da an riga an gama masa hukunci hukuncin da kuke jira an riga an gama yi yace wajarat bihil aqlam alqalaman marubuta mala'iku ta riga ta gudana akai ya umaru yace amma kai umar ka sani walakin kullun muyassarun lima khuliqa lahu amma fa ka sani kowane mutum Allah yana sawwaka mishi aikin abinda aka halice shi da shi sawon abinda aka halice shi a duniya da abinda aka halice shi dan makomarsa a lahira sai da baya ganin wahalar yin wannan wanda kuma Allah bai bashi tawfiki akai ba sai ga yana ganin wahala yanzu kaman mata ne wata zaka ga Allah ya halice ta dan zama aure sai ga tana hakuri zama aure wata kuma a halice ta ne don gwagwarmaya ba ta iya zama aure ba sai dai gwagwarmayar nan duk yadda aka yi ta ce na ita ba ta iya zama a ɗakin miji ba sai dai su je su yi ta campaign bring back our girls kaza su ɗaga wannan tuta su ɗaga wacce ta zama kallabi tsakanin rawuna ta zama yar campaign to wannan shine ma kuli kalaha Allah ya kyauta malai ya cewa na Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-janna wa innahu lamaktubun fil kitabi min ahlin nar lalle shi mutum zai iya zama tsawon rayuwa a duniya yana aikin yan aljanna yana sallah yana salati yana sadaka yana biyayya iyaye yana taimakon marayu da talakawa wa innahu lamaktubun fil kitabi min ahlin nar alhalin kuma a wurin Allah dan wuta ne fa idza kana qabla mautihi sai gab da mutuwarsa tahawwala kawai sai ya juyi sai ya ridda fa ya'mala bi amali ahlin nar sai ya aiki irin na ƴan wuta fa mata fa dakhala an-nar shikenan sai mutu shiga wuta la haula wala quwwata illa billah shi yasa wata ada take da muhimmanci sabbit qalbi ala ta'atik saboda mutum bai san akan me zai cika ba aikin da kaga kana yi na alkhairi ka dinga addu'a kullun Allah ya tabbatar da kai akan shi ka cika akan wannan imanin kwanan nan nake ganin labarin wani batacce wanda yake cewa wani balarabe ne da ya rida wai shekarar shi 50 yana azumi yanzu yayi nadamar yunwar da yake sha kowane wata guda a cikin shekara saboda haka ya yarda ina ji mutumin ƙasar Suriya ne ko ina ne ya saka fa a Twitter tweet din yayi yawo sosai wai yanzu yayi nadama yin wanda ya sha ta watanni 50 a rayuwarsa to shine irin wannan dama can ba dan arziki bane dama can halakakke ne Allah ya nufin ya tabar da shi ne shi sa da gaske ne yunwa banza ya sha aikin shi ya lalace domin kamar yadda alhasanat yurhibna sayyi'at وكذلك السيئات يبطلن الحسنات كما ان الله yake cewa ya allazina amanu taqullaha wala tubdilu a'malakum kar ku bata ayyukan kamar yadda Allah yake cewa innal hasanati yudhibuna as-sayiat wakadhalika as-sayiatu yubtilu al-hasanat don kaga mutun yayin irin haka dama batacce ne wani wanda misali yana cikin musulunci zai je saboda yayi rashin lafiya ko ya shiga talauci ko wani kunci wai saboda kristoci sun taimake shi Shi kenan sai gaje na cewa to ai da nayi kaza ai kirista ne suka tabi suka taimake ni da haka shine addinin gaskiya wai sai kuma ya zama kirista to dama tababbe ne wannan kar ku ji damuwa game da shi dama tababbe ne wanda zai shiga cikin wata damuwa ta duniya wai a sanadiyya haka wai ya ride ban musulunci wani ma akan abun banza akan mace da zai aura ta ce dole sai ka ban musulunci kuma sai ya bari na na taɓa labarin wata kissa da ibnu kasirin ya ruwaito ko ta wani mutum wanda makarancin alƙur'ani ne a cikin wata runduna ta musulmai za a je wani jihadi sai da aka je aka sauka a wani ƙauye na wasu kiristoci sai ga wata kyakkyawar budurwa kawai sai zuciyarsa ta karkata zuwa gare ta sai ya sulale daga sansanin sojoji musulmai ya zo gidan sayarin ya da daddare ashe babanta fasto ne ya ce shi yana santa baban ya ce zan baka amma sharaɗi kawai ka ba addinin musulunci kawai sai ya ce shi aka wannan yare babu abin da ba zai ba ya ban musulunci ya fasa labari ya kai wannan sojojin suka yi tafiyar suka tafi jihadi sai da suna dawowa bayan shekaru ne ma suka dawo suka tare da shi a wajen ya lalace ya fifi ya fige gaba ɗaya ya zama abin tausayi sai wani cikin abokan shi ya ce wani eh haka ka koma ya ce haka na koma yace to yanzu me kake yace gani na a coci ina shara matan masu rabu da ita yace ina qur'ani da kake tilawa yace gaba daya ya zibi babu abin da nake tunawa in banda fadin Allah rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin yace ka duba arashi da Allah ya ban mai iya abin da yake tunawa kenan so da dama kafirai za su yi burin ina ma da musulmai ne su ya riga ya halaka to shine irin wannan da annabi yake bada labari a cikin riwayar al-Imam Ahmad daga Anas dan Malik yazo da lafazin cewa annabi yana cewa alaikum Allah ta'ajubu annabi yace kar ku yi mamaki bi ahadin da duk wani mutum hatta tanzuru bima yuktam kar ku dinga sha'awa wani na ba ku mamaki yana burge ku kuna jinjina mushi har sai kun ga da me zai cika nabi ya ce fa inna la'amila ya'malu zamanan mutum na iya aiki tsawon zamani aw burhatan min dahrihi ko wani sashe na rayuwarsa nabi ya ce bi amalin salihin aiki nagari law mata alai manzo Allah ya ce da ya muta wannan aikin ba lakana min ahli janna wala da aljanna ne nabi ya ce thumma yas buku alaihi kitabu sai littafin shi ya zo gare shi fa ya amalu sayyi'an sai ya mummunan aiki fa ya mutu alaihi sai mutu akan shi nabi sake cewa kar ku kuma mamaki kar ku ɗeba tsammani daga mutumin da yake aikata mummunan aiki har sai kun ga da mai zai cika shi dan ana samun mutumin da zai aikata mummunan aiki har sai ya zama inda ya mutu haka dan wuta ne nabi ya ce sai kuma littafin shi rinjaye shi sai ya sai ya tuba sai ya aikata aiki guda ɗaya na alheri sai ya mutu akan shi kaman kissar mutumin da ya tuba yau yau din nan ya musulunta ana tafiya jihadi aka kashe shi guda nawa aka yi irin haka mutum ya shiga musulunci ba da jimawa ba ya mutu mutum a mai wa'azi ya musulunta bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai Allah ya ɗauki rayuwarsa na san duk mun sayar wannan labaran suna nan da yawa ko ko mutumin da yake kan wata barna yana sata ko yana kisa ko fashi ko zina sai Allah ya taimake shi sai ya tuba lokaci guda ya kyakkyawar tuba bayan ƙanƙanin lokaci kuma sai ya mutu da ka al'amal bil khawatim da ka kullum mu dinga yawaita adda da ba washe ke tare na Allah ya sa mu cika da imani wannan addu'a ce muhimmiya Allah ka Allah ka sanya mafi nagarta ayyukan mu ƙarshen su Allahumma ja'al salih amalina khawatimaha dole mu ce dinga wannan addu'a kuma sannan ka dinga taka tsantsan duk sanda zaka yi barna ka dinga tunanin to karfa wannan barna ta zama ita ce ƙarshen abin da zai la haula wala quwwata illa billah manzo Allah ya ce wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nari wa innahu lamaktubun fil kitabi min ahli janna wani kuma zai kama aikin yan wuta gadangadan ashe kuma dan aljanna ne fa idza kana qabla mautihi sai gabda rasuwarsa tahawwala sai ya juya zuwa aikin aljanna bi amal fa amila bi amali ahli janna fa mata fa dakhalaha sai aikin aljanna sai mutu sai shiga aljanna Allah ka sa mu samu aljanna wannan hadisi al-imamu hakim rawaito shi hadisi ne sahihi malam ya sake cewa babu kullu shay'in bi qadari babin da ke bayani akan cewa kowane al'amari to yana tafiya ne da kaddara zartawa Allah shine ma'anar kaddara abinda Allah ya riga ya zartar sai ya faru shi yake faruwa hadisi daga Imam Muslim annabi yace malam yace an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana Allah ya rubuta abinda ya zartar na faruwa abubuwa ga bayi kafin ya halici sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin. Kala, Nabi ya ce, wa arshihu alal ma'i, al'arshin Allah yana birbishin ruwa. Wa an Tawusin kala, annahu kala, Tawus ibn Kaisan tabi ya ke cewa, Adaraktu nasa min ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ya kuluna, kullu shay'in bi kadar, na riski wasu mutane cikin sabon manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama suna cewa, komai yana gudana ne bisa takadirin Allah qala yace wasamitu abdullahi ibn umara yaqulu naji malam abdullahi dan umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu shay'in bi qadar komai kaddara ne hatta al-ajzu wal kaisu aw al-kaisu wal ajzu har kwazo da lalaci shi ma a cikin kaddara ne har kwazon da zaga mutun yana yi ba daga shi bane yana yi ne saboda Allah ya kaddara yayi kwazo kwazon ya samu shi da abin da Allah ya kaddara zai samu hawan da ga shi da lalaci lalacin ba yin kanshi bane Allah ya kaddara mai zama malalaci ne saboda ya rasa abubuwan da zai kasa samu saboda sai ga a dauke karatu shekara daya admission iri daya wani first class wani spill over wani withdraw wani third class saboda alkaisu wal ajz ku shiga kasuwa lokaci guda ku fara neman kuɗi da jari iri guda da sana'a iri guda bayan shekara goma ashirin wani ya zama babban attajiri mai ƙarfin jari wanda ke iya juya kasuwa wani kuma na yawo har yanzu ɗan maula wani kuma da wulbaro wani ma ya kasa baya komai sai dai labari kawai cewa tare muka fara kasuwanci da wani alkaisu wal ajazu kowa gwargwadon abin da Allah ya ɗora mishi sai ku shuka rana guda wane ta kwazo yana ta yi yana zuwa abin nan a gona ya yi gyara ya je da ake cewa abin kewaya ya ɗauki ma'aikata a sa taki a yi kaza shi kuma wancan kullum yana ta lalaci bai son zuwa ko ya je bai yin aikin arziki bai yin na kwarai sai ga gwamnatin sun bambanta ga sun makwabta amma sun bambanta saboda hatta wato kwazan da ragwantakar duka haka Allah ya halicce su haka a baku hadda alkurani wannan a bashi shafi wancan a bashi shafi wannan ya kawo shafin shi gobe tangararas wannan ai sati biyar ana tafkashi da bulala ya kasa kawowa bayan shekara uku sai ka ji wancan ya haddace ya zama alaramma shi kuma na ajiyar yana cewa tare fa muke a hadda da shi wallahi dan ajinmu ne sai ya gan shi a tv ma tukun yana musabaka a malaysia ko a ko a ina ne sunan kasashen ko a ko a iraki ko a saudiya ya ce dan ajinmu ne kai ajazu ne kaddararka shi kuma alkaisu ko mun gane to abinda ba a so karka sa wa zuciyarka ce to ni rago ne abinda ba a so kenan ka tashi kayin akwai iya dakar da Allah ya baka a ciki na tashi kayi abu ba a so kai admitting defeat ka ce ba zan iya ba da zaran ka ce haka to ka isa kai ƙarshe kenan a cikin layin malalata ya zama kana da ƙwazo da himma wannan ƙwazon da himmar to sai ka roki Allah sai Allah ya kaddara maka alkhairi a sakamakonta qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun malam ya sake cewa wa an abi khizama an abihi qala sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzan Allah na ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me kake gani game da tofi da muke addu'a da ake yi wa dawa'an da magani a sha ayi allura a shafa ayi tiyata ayi kaza ayi kaza natadawa bi wanda muke ilaj muke yin therapy da shi wa tuqatan da taka tsantsan da muke taka burki ɓoyewa a ƙarƙashin lema yin gida in za ka ci abinci ka tabbatar mai kyau ne in an kawo ma duka ka kauce dole ya cikin tuƙa illa an tattaƙo minhum tuƙa in ka ga mota tayo kanka ka ruga da gudu in ruwan zafi ya fallatsa ka kauce duka wannan da muke yi na taqiha hal taruddu min qadarillahi shay'an shin wayanka ne yake hana mota ka ta hadari wayanka ne yake hana ruwan sama ya jika ka wayanka ne yake hana a ci bashin ka a kibiya wayanka ne yake hana ƴan mata su kwace ma kuri wayanka ne yake hana in ka ba hanya bandi ba su kama ka ba wanda suka kama rashin wayan shi ne nabi ya ce san ba haka bane hiya min qadarillahi shi ma wannan ba cikin qadara Allah ne hawayen da zaka yi da duk wata dabara da duk wani daukan mataki da zaka yi da duk wani abu da zaka yi da zai hana a cutar da kai to shi ma kaddara Allah ne ran da Allah ya nufin kaddara ta kama ka sai ya zo maka da wata kaddara a cikin hadisin sunan Abi Dawud wani tabi'i cikin malamai yana karantar da hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addu'a da cewa in dai kai ta zaka fito gida to idan shaydanu ma suka ganka sai su kauce in sun ga wani wanda yake ta kadari wanda bai da hankali yayo kanka za su ce baka waje wace ce ma addu'a bismillah tawakkaltu Allah wa la ilaha illa billah ko to idan sai kawai kuma hannun shi a shanye yana wannan karantawa sai ɗalibai suka dinka to Allah gata malam yayi dai sai ce to ni wannan da kuka gani addu'an nan tabbas ina yin ta amma ran da Allah ya kaddara zan gamu da wannan kaddara sai na manta ban yi ba haka Abu Dawud haka Imam Qurtubi yake ba da labari a cikin tafsirin sa cewa ya je ya zauna suna kan hanya za su je wani gari aka sauka wani masauki yana zama kunama ta harbai harbi mai kyau yace sai ya tuna ranar da ya adda da ake yin zaka zauna aka ce kace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq bai wannan adda ba yana zama ya ji harbi sai ya tuna to idan Allah ya kaddara za wani abu zai faru da kai a cikin kaddarawan sai Allah ya kaddara ka manta wata addu'a wanda ya kamata yi ko kuma koda kai sai Allah ya kaddara akwai mani'i kana yi zuciyarka bata nutsu ba ko kana yi bayan ka ci haram ko kana yi baka ma hankalinka bai kan me kake yi to dole ya cikin mawane ko kuma tsabar ita kanta kaddara an riga udiyal amru ladhi fi tastaftiyan an riga an zartar a lokacin kuma da wayau da dabara da addu'a da kariya duka bata ci Allah ya tsare mu ya annabi ya ce musu ai shi ma wannan da kuka gani yana cikin kaddarar Allah ubangiji madaukakin sarki hadisun hasan wannan kuskuren injini a gyara haidathin da ya sa hadithin ne akwai kun gaba kun baya wa na anasin kala khadamtu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashar sinin fama ba'athani fi hajatin lam tatahayya illa qala law qudiya lakana aw law quddira lakana Allahu akbar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kawaicin sa da dattakun sa da sanin Allah da yayi ya zauna da Anas dan Malik a matsayin yaron gidansa shekara goma amma Anas a wata riwaya yake cewa annabi taba ce mun kashi ko dai kai sakare ne ko baka kyauta ba ko kayi min a ba daidai ba ka kaddara yadda iyayen gida ko mahaifinka ne ko uganka a kasuwa ko a ofis ko a wurin aiki ko mai koya maka wata sana'a a gareji ko mai koya maka tukin mota a ce ku shekara goma kuna aiki bai taba ce maka kashi ko ya ma fada ko ka ga alamar ya ji haushinka ko ya zage ka ko wani ma ya dalla ma mari ko ya kore ka ba waye sai wannan hakurin babu ba wannan mutum ne sai wannan hakurin mafi karanci shine ya fushi ya ce ba mun kayana yayi da kanshi ko ya daina kula ka na dan lokaci ko na kwanaki wannan wanda ya fi kowa hakuri kenan dukkan mun kwatanta akan mu ya muke yi ko ya kake ma wani ka ko ya yake maka amma annabi bai taba ce mishi kanzil ba kuma shi ma Anas ɗin ya kai matuƙa wajen kasancewa yaro mai hankali wata rana ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi kamar da ke cikin sahih Muslim yaje kawai ga ana wasa ojiyo jiyo ko kwallon layi kawai tsaya ya ci gaba da kayan shi ba ya manta da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya gaji ya biyo sawu to kaga an samu ran da ya kamata a yi faɗa amma da Annabi ya kawai da ya ganshi kawai sai ya ce ina aikin da ne maka yace ina kan hanya ne ya manzo Allah ce to yi sauri ka je ka kawo sai kuma yi to shi ne ana yake cewa in aka je abin da aka ce a je a samu ko a je a karɓo ko a nemo in ba a samu ba sai annabi ce an haka Allah ya hukunta mana ka aiki yaro da kuɗi an kwaci an saci ta ba komai kaddara ce Allah ya haka ya kaddara wa yake cewa almazirin shi gidansa haka ina ai ranar zai gane kuɗin shi kai ko ɗanka ne ma ko ka aike ta ko ka aike shi ya je ya siyo wani abu yadda ba wanda ake so ba ko ya je an kwace kuɗin ko ya je an mushi walawala ko ya je ya dade bai dawo akan kari ba annabi ce to law qudiya lakana da Allah ya kaddara abin da ya faru aw law quddira lakana da Allah ya kaddara da ya faru Allah ne bai kaddara ba komai sai annabi ce ba komai ko Allah ne bai nufa ba wannan annabi na koya ma iyaye da uwayen gida da masu karfi akan sauran mutane yana koya musu wato hikima ta yadda ake rayuwa da na ƙasa da kai sannan kuma yana koyar da mu kaddara kaddara da aka ce watin gatanan Allah madaukakin sarki bai kaddara bane shi yasa abin bai faru ba bari mu karasa wannan hadisin guda daya sai mu kwana akan gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala yace ana kim ibn hizamin qala qultu ya rasulullah ruqan kunna nastarqi biha wa adwatin kunna natadawa biha hal taruddu min qadrillahi qala huwa min qadrillah irin wancan riwaya da muka ji daga Abu Khizama cewa magani da ake yi da tofi da ake yi shin yana iya hana kaddara Allah faruwa ya ce ai shi ma yana cikin kaddara Allah ne za mu dakata a nan sai Allah kai madarasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah